بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markas ahalin sunna da jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a biyar ga wata na jumadar wula hijira shekara 443 wanda ya dace da goma ga watan sha biyu 2021 a sati da ya gabata muna da cikin suratun nur na ga mun tsaya aya ta 55 kenan yau insha Allah za mu tashi aya ta 56 kayan nan na samu na tunkari tambaya da neman tabbacin magana wata tambaya ta harko yana tambaya malam ya sa kwana biyu aka wasa ba da fadara aka wasa ba da fadara kuma ta biyu a cikin addu'o'i da muka hodi iya neman tabbacin wai ruwaya da muka ambata ta neman tsari daga bala'i ingancin ruwaya tana inda ya shurari tun a lokacin nan ma'ai ba magana dam alhamdulillah ana mun saba mun ba tsatsayi ba dam da muka na adda ko ta fatara muna neman abin da inganta ne ba ma kawo abin da ba shi da inganci da har koma kuma ita wacan addu'a da ka ambata imam bukhari ya kata haka imam muslim ya kawo ta kenan babu magana shakka kuma kololuwar inganci kenan iya magana na ta'awudu billahi min jihati al-bala'i wa darki shaqai wa sulu qada shamat al-ada wannan lafazi umarni ne yazo kenan da annabi ya ce ku nemi tsari a wajen Allah daga jihati al-bala kenan matsananin matsala ko da hamta mummunan bala'i da darki shaqa da zukar iyata duna lahira iyata ta koina wa sulu qada Allah ku nemi tsari da mummunan hukunci na Allah akan ku ma'ana abu mara kyau Allah ka tsara kan ku Allah kare ku kuma ku nemi tsaron Allah daga dariyar makiya sun ba mu santa wani makiyinka nema yake fama yake ya ganka cikin matsala ka roki Allah Allah kare ma dariyar makiya kina kasa wani abu mummuna akan balisi dariya lafazin addu'ar ga yin jinki Allahumma inni a'udhu bika min jahadil bala'i wa darki shaqa'i wa su'il qada'i وشماتة العذاب شين أتافر اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العذاب والنشين sai kari ka wanda ya ce an jima da fadala ba akwai ruwaya cikin sai musulun wani zo ce ya rasulala kai fa kulhin as'alu rabbi ya manzan Allah ka gaya mu abin da zan faɗi idan ina roƙon Allah ubangiji na sai ya ce mashi kul allahumma gafirli warhamni wa'afini warzuqni sai ta fa inna haula tajma'u laka dunyaka wa akhiratak yace ya rasulullah karantar da ni addu'a da zan yi in zan yi addu'a me kamata a yi ce kace allahumma gafirli ya rike haka ta ruwaya warhamni wa'afini warzuqni Allah ka gafarta mini ka ji kaina ka bani lafiyar duk wata matsala kuma Allah ka arzuta ni sai ce waɗannan kalmomi sun gama maka duniya ka lahira ka ba dai saura an gafarta maka an ji kanka an baka lafiyar dukkan wata fitina kuma Allah arzuta ka ba an kare ba ita ce kenan fadara ta yi kenan na mai fadara ka ta faɗi wannan kuma ruwar musulunci zan maimaita ta allama gafirli warhamni wa'afini warzuqni annabi ta ga maka dunnar lahira sai tambaya wani iya cewa menene ya ga anan masallaci bangaren hagu mitina kenan bangaren hagu bangaren kusu dan aka yi sahu a daidai kofa ganin kofa a bude wani lokaci kan tsaya ya tsaya cikin sahu a daidai kowa wani lokaci wani hana shi me ya dalili to musamman dalilin shi ne hana ka me sa hana ka sai ka tambaye wanda hana ka iyayewa sun san nan daidai kowa ɗan ka ce ka sahu ya huce sahu sai ya cire dole farin sun zai tsaya in zai su gada ya jara baya sai ya matsa na bayan shi ya koma baya da wanda tsaya daidai kowa daidai wannan kafin ya ka gani sahun ya cire ya san shi ta iya wajen maka magana don kai da kai sujada ya da kai sujada ta kure shi ne matsalar ke nan naka shi ya sa alawa alam ya tambaye shi gasa yana kafa sai mai maganar iya cewa kuma wannan kuna ga iya sun iya zama addu'a ta yan uwa dan uwa ya sa kaya cikin jirgi kayan kuma sun bace ya aro a sa cikin addu'a Allah mai domin shi amin Allah taimake shi Allah mai domin ya taimake shi sai shi kuma iya ce yana aika wata aziya ta masu suke mutuwa da nijar najeriya to wata aika ta aziya aziya ta kowace wannan ba za a aika wata wannan aka ce mutuwa musulmi yan abin da yake wakana a kasashen abin ya shafi kowa ba wani za a aika wa idan kuma su addu'a allah jikin sai rauta musu kuma suka rasu allah jikin sai rauta musu kuma allah kashe mutum fitina dan wani ababe lazim haƙƙi ne akan mu ya addu'a allah kawo kashe mutum fitina kan mu ɗauka irin mu kuka sanar al'adunmu a nan gargajiyanmu wai irin na in ya zo kamar wata kasuwa ce ta malamai suna jira gwamnati ya buɗe kudi a ba kudi a yadda za ka je gwamnati na ji ko an buɗe na kudi za buɗe kudin za ka yi sun fara yawo gari gari sun fara yawo gari gari malamai sai adda da kai sun mutu akwai kudi tun muna adda don allah sa kuɗi ga so da yawa ko da sun taru mugun zuwa don zuwa ake ana rigima kan kudi a karbar tabbas ana da gima wani ya ci kaza har asa a radiyo har ta ka a radiyo ta zai iya neman kada kanshi a ko miliyan kaza ni miliyan kaza ka bani ƙarya ce ina ne Allah a radiyo suke rigima ana kare kansu ai ko kudi wanda yake yi ba ba ana hawa ba hakari ne to muna addu'a dan Allah wannan addu'a ga wannan fitina ta kowa ce kuma ba haimi ma a cikin jama'a kowa inda yake sallar ka tuna addu'a gare ka roki Allah subhanahu wataala Allah ka zama Allah Allah kare duk wata fitina Allah kare al'umma daga dukkan wata fitina wannan haƙi ne akan mu Allah ya taimake mu bismillahir rahmanir rahim aya ta 56
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون الله سبحانه وتعالى yana mana umarni da cewa ku tsaye da sallah ya ce ba wasallu wa aqimu sala kenan ayi ta yanda take yanda wanda Allah ya koyi karantar da mu kuma ya wadi cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah kallo suke yayaye yanda ya su yi kuma ma akan mu abin da yake wajibi akan mu yanda yanda aka dauka aka ga mana mu ma haka ya kamata mu duk mai neman sallah kyakkyawa mai suna sallah don ya ɗauko ta siffar sallah ta annabi sallallahu alaihi wasallam yaya manzon Allah yayi shine abinda sallah karɓaɓɓa a wajen Allah subhanahu wataala wanda kuma ta sa a wata manzon Allah to kuma an shiga matsala yace kuma wa ato zakata ku bada zakka ta dukiya ku ga wanda Allah hore ma dukiya ta dabbobi ne na kayan gona ne na kuɗi ne kuma Allah shi ma umarni a bada zakka ya ce waƙewar rasula ku yi ɗa'a ga manzo na Allah wannan abin da aka jero samun gama wannan abin ga abin da zai biyo ba la'allakum turhamun dan a cikin dan ku samu rahama ta Allah Allah samu cikin rahama shi ne Allah ce gaba
لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير
لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير na Allah subhanahu wata'ala yana magana da manzanci sallallahu alaihi wasallam ganin irin abin da yake wakana na adawa gare shi da gallazawa da dai abin da yake wakana ga kawure makiya addinin Allah shin Allah ke bashi hakuri yake kwanta mai da hankali kakka yi tsammanin wa'annan suka kafirce mu Allah kake tsammanin mujizin mana mujizin kamar sun gagar Allah ne a wannan duk mai ji ya ji duk wani mai tsagiyaranci ga addini Allah ga manzannin Allah kakka yi tsammanin wai wannan ya gagar Allah ne ba shi bane ba wani abin daban Allah ke ni Allah ya ma komai lokaci eh likul ajalin kitab komai Allah mai lokaci Allah ba mutum bane kin gawa ya kare a iya wa komai lokaci kuma a tsiri ne haka nan karkai tsammanin wai Allah kaman wasu gagar Allah ne da wannan tunanin duka ana lalle manzon Allah Allah ana magana da shi al'umma shi kaga ga wani abu ya wakana ko Allah ya kare ka huri iya galza musulmi iya musu kaza kaza kace ana ta wai shuru ma ana ta adda shuru ba abin da aka yi a wannan wata hikima Allah ce wani abu ne a hannun Allah ba hannun ka ne yake haka nan kada ruwa ba su gagar Allah ba kuma dai a dakuna halin ko da a duniya Allah bai kama su ba Allah ya ce wa ma'awahun nar wannan bakin da kenan bakin da a duniya ya kan yi a duniya ya yi kare Allah bai koyo duniya ba ko kai baka ga komai ba to amma dai karshen dai in dai ka wuri ne to waɗanda suke mana makomashi zai kare gidan musulmi ba an kare ba mutacce zai koma Allah ce wanda bisan masir kuma tur Allah wajen wannan makoma sai kare rayuwa ta duniya kuma ya koma gidan wuta a ko wahala mutum yama kanshi mummunan makoma domin cewa nan ne mummunan makoma gidan wuta amma gidan duniya din da aka aka ce ga wanda yake kafuri ne ta yi mai kyau din da kawo din da duniya ta ya tsarni kawo ta yi mai kyau akan lahira din da ta tsarni duniya lahira ta yi mai kyau akan lahira wani ya tare yana ga umar ibn aziz cikin wannan cikin magabata har zuwa ibn hajar irin wannan irki da yanda yahudi ne ya tare shi yake ya huto daga wurin da ya zama alƙali da mashi ya zama alƙali an wannan an rako shi da yan rikiya iyakan dabba sai bai hudun tilis ya ce ba ku bane ba kuke cewa annabinku ya ce duniya kasan mumini ce aljanna kahuri gani kasan kayi na matsayi ga ka an rako ka da wani abu kaza da kaza duk dan cikin matsala ka ce kuma an ce da annabi ya ce eh yace abinda Allah subhanahu wataala ya tattali ga mai imani a lahira duk abinda yake jin dadin duniya kaso ne duk da jin dadin mai imani akan lahira abinda da jiran shi ana kaso ne yace shi kuma kafiri duk yadda yake sha'ana abinda ke jiran shi a can nan kamar aljanna ce ki haka take yanzu a nan duniya ko wani mai hali ne an kashe wani wurin kana kai cikin daɗi ya kashe mini masu yi yanzu kai zanga cika zama gargara na zanga daɗi kuma ka zama bai sha'awata ta gimshe ne ya ta gimshe shi kai a jan ga abin da ya kana fara kaci kaza shi ka zama bai sha'awata ya wuce ta fara kaza kenan wannan duk jin daɗin kahuri ke duk yadda shi a nan duniya can ce babban haɗari a wajen shi shi kuma imani ta canza wannan shi kuma imani jin daɗin da yake a nan an zama abin da gajiyar shi don kaso da yake tabbas sai shi shi bai huda ya gaba yawon magana kenan haka wasu amsa kina Allah ya ce la tahsabannan ladina kafaru mu'jizatan fil arab kada kafirai su tsammanin kake tsammanin kafirai sun gagar Allah ne a saman ƙasa wa ma'awahum nar makomar su gidan wuta ne wala bi'sal masir tur da wannan makoma ci gaba يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناه بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم
وأنا الله سبحانه وتعالى ينا لدبتر دمو يا tsara man tsarin zamantakewa ta iyalanmu a cikin gidanka ma Allah tsara maka bai barka ba a cikin gidanka Allah subhanahu wata'ala ta ya ayyuhal ladina amanu ya kuma masu imani kiran masu imani yayi da wannan dokoki da wannan tsari na zamantakewa a cikin gidajen mu sai ce da yasta'azinkum alladina malakat aymanukum walladina lam yablughu al-hulum thalatha marat umarni Allah ya bada ga bayinku shine da zai mallaka imanu kuma dama ku ta mallaka kai na bayi walazina lam yablughu al-hulum da yara wanda basu balaga ba kenan kananan yara masu wayo amma basu balaga ba yaro zai shiga hankalin shi ya san abin da yake amma bai zama mukallaf ba wanda aka dora ma doka bai shi ne mana bai kai mulkin balaga ba shiga ba tsari na na alƙalami amma kuma da waye shi yaro da wayo aka ce wa'annan da sta'azinku sai nemi uzunin shiga wajen nan Allah ce salasa marat wuri lokaci uku a lokacin ukun wannan ko ɗanka ne ɗan gidanka mana bawonka ne ɗanka ne ya san shiga ɗakinka na ce balle magana ɗaki ba magana gida ba ɗakin barci wurin kwanciya wurin kwanciya ko a cikin gida yake to akwai mai shiga ɗaki a wannan lokacin sai da neman uzini ya yi wayo amma bai balaga ba Allah ya ce talata marata lokaci uku sai ya gaya maka wannan lokacin uku wanda a su Allah ya tsara mana ko da yaranmu ne ko bayanmu ne to su nemi uzinin shiga wajenmu sai ce min kabar salatin fajar lokacin kayan sallar asuba me ma'ana kenan ƙarshen dare ƙarshen dare wanda an kace kafin a kenan kayan kisa kenan kayan kisa alfajar kenan ƙarshen dare ko sun tashi ta su shiga ba lokacin yaro wani in kai shiga ɗaki wahin tad'una thiyabakum min az-zahira da lokacin da kuke aje kaya huta kaya lokacin barci rana lokacin huta kasan barci rana sunna ce ai da yara da talaka nabi ya kuma dala amma ruwan ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqilu annabi ka ce aqilu fa inna shaytana la aqilu ku yi barci rana shaytan ne bai barci rana an da sunna ce barci rana inda dama an kwanta dan huta abin mai kyau sunna ce haka ne bai ce a ƙilu ku yi barci rana suke nan wani abu da sananne ta wannan lokacin hutu ne da rana ya ce da lokacin aiki kayan ku lokacin a zuhur ke lokacin garjin rana a wani lokaci shi na biyu wamin ba da salatin isha da bayan lokacin sallar isha shiga barci ke a wannan lokacin uku Allah ce salatu auratin lakum wannan al'aura ce bai kamata ba a bar yaro ya shiga ɗaki a wannan lokaci babu uzuri to yan uwa wannan yakan kawo wasu kan kawo maganar a rashin fahimtar aya ko hukuncin har zama kamar wani abu ne na ka'ida ai an hana kai ziyara gidan mutum bayan sallar isha ko da rana ba ba haka ba aya ce da haka don da yawa haka suke fasar abin ya ci an hana ziyara bayan isha ba hana ziyara da rana ba a kai mutum ziyara da rana ba haka ba ayyar take magana tana maganar yaranku masu wayo haka bayanku suke rawa a cikin gidajenku kan su shiga ɗaki a wannan lokacin uku lokacin kayan sallar asuba a ƙarshen dare kenan da lokacin barcin rana da lokacin bayan sallar isha lokacin mutane duka a sani wani lokacin uku su ne aka ce kar shiga sai da uzini kaga anan su kansu yara ba a ce ba kar shiga wa a uzini aka ce uzini aka ce kenan yaro in ya kama wani lawa ɗaki yana iya neman uzini ya salama in shiga a ce shigo an shirya ba shi ba ba hana shiga aka yi ba a uzini aka ce ne ba gidan ne ko ɗakin ne ba ce ba kai zuwa gidan makwani ko gidan ba shiga a iya zuwa amma uzini ne ba kai faɗa haka ba uzini ba shi na kana shi da an ce a wancan zamani kamar da wasu nake cewa rayuwar gidi ba rayuwarsu babu wadata in ta yanzu keware a rihe ko wala wala ma ba in babu cikakkun su tana a gidaje irin yanzu na wadata ba yaro ne ya faɗa kul ba uzini faɗa kul mana su gidan ka dama a rihe dama ba ya buga ba na zama da dama ya buga da shiga to wannan ko ka ji aikin ka daban daga cikin daban to da wannan magana kana iya shiga ma'ana babu wani kariya to akwai mai kai shiga sai da neman uzuri wannan lokacin uku su ne aka sanya muku al'aura gare ku laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun bayan waɗannan lokaci guda uku bayan sallar asuba ko ba lokacin bayan azhar ko kayan azhar ba lokacin bacci rana dai ba haka ba bayan isha ba sali bayan magariba ko bayan la'asar misali a wannan lokaci babu laihi waɗanda ba wannan ukun ba ya ce me ake ni babu laihi ke babu laihin shiga kai ma'ana don ma'ana yaro ya shigo ba kai baka laihin kun kuna mashi yaro ba laihi an ce nan ganin yaro da an dura ma yaro laihi laihin ganin ma'aikata ne aka cewa uban mai bashi tarbiyyar ko barin shi shigo shi ne mai laihi amma yaro bai da matsalar yaro bai laihi bin da yi naziri sai dai babu matsala ce babu matsala da yaron sai ba matsala gare ka ana iya kai da kawowa a wani lokaci wanda ba wani hukun ba kenan yaro ɗan cikin gida yaro kun wayo ne da bawa idan suka shiga ɗaki suna damar su shiga ɗaki ba wannan lokaci ba in suka gaura kai ne kai suka ki kura kenan kakkai suka ki a wani lokacin shi ne kake zama ka shakata ka warware amma a wani lokacin da ba wannan ba in ka bari yaro sami ka ba daidai ba lahin ka magana ke a wannan lokacin bayan su Allah ce babu laifi tsakaninku ce tawafuna alaikum ba'adukum ala ba'ad in ba lokacin ku da Allah kai da sauran lokaci tsakaninku wurin kai da kawowa ne wurin rayuwa ne kai ka shiga ko yaro ya shigo kowa ya iya kai da kawowa a wani lokaci wani ba wannan hukun ba kaga anan maganar cewa kenan maganar ma maganar ziyara take kamata a kenan mai ziyara daman nan su yaran kansu ba ta kasu je ba a zaron kasu ba isha ba a uzini aka ce su ma kenan kai ma kana da dama ka kai ziyara in ta kama ko ina ne amma abin da ake nema uzini ne wanda mu aya gaba daman shi baligi ko lokaci ne ba yau uku wani uku wani lokacin uku yan cikin gida ne yara ƙanana aka wani uku su ne aka ba su lokaci uku na neman uzuri su ba daga gu daban za mu je aya ta gaba mai bayani kan hukuncinsu sai ya ce kenan kenan laisa alaikum wala alaihim junahun ba'adahun babu lahi ga kuwayen ko ga ɗin bayan waɗannan lokaci guda uku da aka jero tawafuna alaikum masu kai da kawowa ne a kanku ba a dukkan alaba'ad tsakaninku kowa na shiga wajen wani a kowane lokaci ba wani lokacin sai ka kai da wani lokacin ka zalika yi bayyana lahun hukumar ayat wallawa alimun hakim haka da kuka haka haka alaƙin ku bayani dalla dalla na ayoyin shi a na hukumce hukumcen shi wannan wasu hukumci ne wanda suka shayar rayuwa ko zamantakewa na tarbiyyar iyanku da kanmu wallawa alimun hakim kuma Allah mai wannan doka Allah masani ne kuma mai hikima cikin tsarin shi me yace gaba
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم na'am yace wa idza balagha al-atfalu minkum al-hulama can baya wannan ayar ga bayani da namu lokaci uku yara ne kanana masu wayo wanda basu balaga ba tunzu nan kuma sun balaga yayin hukuncin su shine Allah ce wa idza balagha al-atfalu minkum al-hulama idan yaran ku kanana suka kai mahulkin balaga an ce balaga a shekara sha biyar na mashi kari ko kuwa yaro ya fara gashin gaba ko mulki wasu ne nasi yake kansu ganin hujja da ake yi ta maganar shekara sha biyar ruwa bukhari ko musulun hadisan labar umar ne cewa nan sallallahu alaihi an kawo shi a yaƙi uhud ibn umar ne ya ce an kawo shi zuwa yaƙin ita annabi ce annabi ya hana ni bai ban ba umarni don ina ɗan sha hudu amma aka kawo ni a yakin handar ina ɗan sha biyar fa a jaza ne ya ban dama na shiga wani shi ne kenan yaro ɗan sha biyar kenan ya shi na ce ya kai lokacin balaga a shar'ance ko kuwa don ita maganar shekara wani abu ne wanda yake da sai uban yaron zai iya gana iyawa ka wani yaro ɗin ƙarami ne amma shekarun da yawa wani wani ga wani zanka ɗaya da tsawon ƙawa ne bai ga shekarun ba ana kama haka to amma shi yasa a nan sallar salama lokacin da aka zo khandar isa ta ta sa'ad da aka zo abin da yana wani ƙwareza ai kaga sai aiki abin da ke zahiri da aka yi hukuncin duk wanda ya balaga cikin banu ƙwareza a kawo shi a yanka a kaso banu ƙwareza da mai annabi ya aiki an kawo mutum ya abu da wandan bai bude an gada gashin gaba ya ce kai kashin ya balaga kenan alama ce gashin gaba alama ce ta zaki ya balaga kwan kana ba ake shigaru ba ba zai shigaru da aka ce shi amma abin ya yi sai a diba abin da ke zahiri kenan gashin gaba alama ce zahira ta magana balaga to kenan shi kuma an ce iya mata mace ta fara jinin haila ko ta fara ta fara nono shi ne alama ta balaga da jinin haila ko nono to kenan da yanzu ana magana yara in suka kai kenan na an ka aiki dan da mulkin balaga kai ko mulki to wannan idan wannan kuma shi ma akan samu yaro wani za ga amma ana ganowa ta yanda inda ta da yaro ana ganowa ya kiyon hadar ana ganowa ta nan biyu ce ba yan kwanaki ne wata biyar da take ce malam yaro na yan shekara kaza shi ne ce ko ya daga iya barci ya tashi wannan a jiki shi ga kenan lokaci ya barga iya ya bada kuri ya bada kuri sai kamar bai lagaba amma kwanci ta ga wannan kurin kuma tabbas kurin shi ga gani ya ya shigar mai ya bada ga kenan ko mulki ko da bai shaga ba kun alama ce to yace wannan sune idan yara suka balaga Allah ya ce falista azinu ga masta azin da zai kabali su ma ana suka balaga da su ma sai su nemi uzini yanzu nan uzini ba uzinin wancan lokacin uku ba a dukkan lokaci kuma nan uzini na dukkan lokaci ba uku kaɗai ba kenan a dukkan lokaci wanda yake baligi ne ba zai shiga ɗakin baban shi ko baban shi babu uzini a kowane lokaci wani ka can annabi ka can da ce ai baba ta ce ka so ga baba ka halin da gidace ba ko ko ta ka ce amma ka so ga halin da gidace ba ko ko waka ce ko baban ka ko dajin wani kidan karka shiga wannan ko da waka abinda yake ko ta misala da ana ce kamar wani abin na addini ai mutanen da ko malaman da ko yaro ma in balaga bai shiga gidansu wannan ba addini bane ba addini kan ba akwai wasu wasu wasu malamai tsoron Allah su yaro su ma da ka balaga ya waye ka baka shiga baka shiga gidan babanka tunda ka balaga ya waye gidan wannan ba sun ce gano ko ba ko shi ko mata ubanci gidan haramun shi abinda kullun yake kai shi a sarance uzini ba zai hada ba lokacin da ya ga dama shi za a koya mishi daga musulunci da ya shiga hayar uzini amma ba ce ba sai ya balaga ya shiga gidan uban shi haka bane yanzu dai na Allah karantar da mu na wa'iza balagal a tsakanin minkumin hulma idan yara ƙanana suka kai mahalikin balaga falista azinu su nemi uzini na shiga wajen ɗakunan uwayensu kamar ta azanar da zinin ƙabalihim kamar yadda ‘yan warkosu ba suka wakil suka girma kayan su manyan kayan su suke neman uzini to su ma sun shiga layi duk yaro balaga shi ma shiga layi neman uzini ka zalika yi bayinun lahar da kuma ayati haka dai Allah ke muku bayani dalla-dalla na hukumce hukumcen shi shin ayoyin shi yake ya muku haka dan wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma mai hikima cikin tsarin shi tabbas ci gaba
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا la iya maganan mata wa'inda suka kai ƙarshe sun yi an tire ana rayuwa ta kai ƙarshe ba ta komi na maganar sha'awa eh tsayi tsohuwa tsohuwa kenan da ɗaya ne wannan ya ce allaci lajin ga wa'inda mana sun tsoha kuma wanda ba sa watar ba sa buƙatar armi sai sun huce sha'awa ta nan don tuwa sun gai karshe to waɗannan mata doka can da aka yi ta maganar sa jilbabu da wani himar da wane ne su ba sa ciki alatafalaisa alaihin na junahun an da da'ama fiya ba irin wannan tsahi wanda sun huce sha'awa to Allah ce ba a ɗora musu babu laihi a kansu na an yadda an siya bahun su hudda hijabi ko mace mayaki da kansu ba shi sun saba daman gudun fitina ita ta wuce tabbatar na abin ta wuce wannan wurin daman kare fitina ce da kan da masu kallo ita ta wuce wannan matsayi haka Allah ita kinan ba ta da laihi dan ta sarki sutura irin ta mata wanda suke masu kai to amma duk da haka Allah da ya ba su wannan dama su tsayin na ba suna iya hudda hijabin ko sutura ko shamarkin bayanin zamu ce ya ce gairar mutabajajatin jizina ba wa don kina tsohuwa ki shiga yara eh akwai tsayi wannan ka sa zinariya a ko'ina ɗan kunne dai jagira jan baki duk a yanzu ƙananan mata kuma a hutu kuma ba ci aya ta ci ta jirgin a bayar wata ba Allah ce ba hutowa ba za ki da ado ba haka ba ne sai da likun lakin saka da kun saka lakin da duk abin da an wanda bai tara akwai tsohon da shi ma da sha'awata kuma in ta yi in ta yi kulli ya ta koma yariya yadda abin da gudun auka na zai tabbas wannan kulli zai ta ja sai Allah ce a ita kin ma kar ta fito da kwa to nan ɗauke juna ba ci aka yi bata ko ta laihi ba ta kwata ba hijabi a a nan Allah ɗauke mata laihin ne ya yi amma ya ce wa an yanzu ta afi mana kairun da ba ita kanta tsohuwar ta sa hijabin ta jikinta Allah ce kairun da hun shi ya alkhairi gare ni gane ko kenan ɗauke laihi ne aka yi na wajibci da tsayi amma Allah ce su san shi mai alkhairi gare su kin ga ta tsoho shi ke mata sai Allah ta kasa hijabi a Allah ba haka ta bai doki mata zinihi ne akai shine doki mata lahi na mata wato ba ba hijabin ba ta ta lahi amma Allah ce ta sa hijabin kamar ta rige tsarta jikinta shine mai alkhairi gare su haka Allah ce kuma wallahu sami'un alim Allah bai ji ne kuma musani ne gaba shi ci gaba
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون
جزاك الله خيرا آه وين آيوي وين آية مدوبوا wadai akwai hukumce-hukumce a cikinta duk da sakanin magabata farkon ayar amma abin da ya yi za mu karanta abin da yake cikin ayar daga ba mu kuma mu yi bayanin abin da yake saman sha Allah ya ce laisa alal a'ama haraj babu laihi ga makahu makahu ba shi da laihi haka wala alal a'raj haraj shi ma gurgu ba shi da laihi wala alal marid haraj shi ma mara lahiya ba shi da laihi duk wannan gaba zama mai laihi ne Allah dai ya kore laihi ga waɗannan ɓangare uku sai na gaba mai dogon bayani wala ala anfusikum haka kuma kai kanka ku wanda waye ku kanka ku kanku wanda ba makamun ba ba gurgun ba ba mara lahiyar ba me Allah ɗauke laihi gare ku ku masu lahiyar ya ce an ta'akulu min mutukun babu laihi ka ci abinci a gidanka au biyuta a ba'ikum babu laihi ku ci abinci a gidan uwayenku babanka au biyuta ummahatikum babu laihi ka ci abinci ku ci abinci a gidan uwayenku mata au biyuta ikhwanukum babu laihi ku ci abinci a gidajen yan uwanku wanka ko kananka ah ah dan uwa ba ku zan ba da akwai bambanci yan uwa a shari'a haka ce ah iya da bambanci da ibn am akwai bambanci haka ce yan uwa haka an ce yan uwa yaka ku zan yan uwa ka ce amma a shari'a akwai bambanci kenan ko gidajen yan uwanku wanka ko kananka ciki ɗaya wani wani ko bada ko wada a wani biyu ta aka wace ko gidajen ɗan uwanku mata ya kafa ƙanwaka a wani biyu ta a amanikum haka babu laihi a gidajen amminka ɗan babanka wani shi ƙarar shi na babanka a wani biyu ta amatikum ko gidajen ɗan babanka ya ci babanka ƙan babanka duk annan babu laihi ku ta abinci a wani biyu ta aka wale kun babu laihi ku ta abinci a gidajen wan babanka ko ƙananta awon biyu ta halatukum haka babu da kuta abinci a gidajen yanuwa babaka ya tako kanwata aw ma malakatun mufatihahu ko abinda kilan mangazar hannunka kana da wata sarufi a gidan aw sadiqikum ko gidan abokinka wannan kahin mu shiga gaba kuma baya nan an wa masalar malaman tasirin ka suna suna sabani kan menene manuwar ɗan uku wani hukum wasu na cewa magana da ta gabata kan masalar babu laifi kan wani guda uku a zuwa jihadi fi sabilillah wasu ce a akwai masala sananna cikin tarihi a wancan zamani sahabbai sukan samu damuwa su tahi da makamu gida wurin can abinci ko abinci ya gama su sai ka ga cikin shi bai da ni kai kace kallon wurin da yake da miya inda yake da nama inda ya tsoka ka kada tsoron ka aje kenan ka ci wanda yake kai kici ko kai ka zabe abin da yake ba shi ne samu ba ka anan akwai kai gudun zalunci zai kyamar haka haka iyawa gurgu ne mai karamin ƙarfi ne kai shi kai maka aka kan ta kama ku wannan shi ma ga dalilin gurgunci shi ya samu gajiyawa kaga ka shi abin da bai ci ba ko ka damun shi bai iya ci da gaugawa kai kuma ka hanyar da kai kai bu gudun haka ya zai suke kyamar cin abinci da waɗannan uku shi ne Allah ɗauke babu laifi ku ci amma mai ma'ana ta kai adalci kenan magana kenan kenan babu laifi ci abinci kenan kaka ɗauki laifi ne cin abinci da makawo ko da gurgu ko da mara lafiya akan wannan tafsirin an ana nihin wannan abin ne an kuma cewa damar ba matsala cewa kan matsala jihadi da wannan ba matsala abin sanan ne cewa ba su laifi gurgu makawo mara lafiya bai da laifi bishe jihadi bisa bin da ba yanzu ku ya da sauran suke nan abin da ya shafi kowa masu lafiya yanzu nan allah iya ɗauke menene ɗan wa'anan wata sauƙi na musulunci Allah ya halitta maka ka ci abinci a wannan gidaje da aka jero ko ba uzini gane magana kenan ku ko ba uzini ya ce wala alamsu an ta'akulu min buyutiku an ce me zai kawo magana a ce daman gidanka gidanka dama akwai mace maka lai kanka ne na na ibi ka sai cewa haka ba da mutu sai dama nan me malaka gida gidan misali ɗanka dan ba kada zabu da gaba babu da kuma bane sanan ne annabi ta anta maliku li abik da kai duke da kai da kai da duke kai nan baban kai ne kenan uba iya damar tasarrufi duki din shi kaman gidan shi nan shi ana magana gidan gidan danka ko gidan diyan babu laifi ka ci ko ba ku gidan danka aw biyu ta abaiku ka zo gidan babanka ko iya gobe gari ko ko ba ko ka bace a gidan ba kai ko tuwo kurin ka ci kana dama ka ci kurin ka ci kurin ba bukatar ci kurin ci a wabi yutu umma hatikun ko gidan babu ka zo bata nan ga abinci ya gyaru a tunubar ba tunubar da baka ba ka ci ba ka ci kurum ka yi gaba eh babu ka ce babu ka ce awo biyu ci ikhwani kuma ka je gidan wanka kananka an yi tuwo bai zo ba ya gari kana bukata kurum ka ci awo biyu ta akhawati kuma gidan yanka ci kan wanka je tuwo a gyare ba ta nan kurum ka ci awo biyu ta amamikum gidan kanan babanka wan babanka ka je gari abinci a gyare kana bukata bai ka ci kurum awo biyu ta ammajikum ko gidan yan babanka kawon babanka kai kake abinci a gyare batta nan faka ce ta zo kurin ka ci awo biyu ta aka walikum ko gidajen wan babanka kanan babanka shi ma ka ji shi abinci a gyare bai nan kaka ta ya zo kurin ka ci awo biyu ta halatikum ko gidan yan babanka kawon babanka ita ma ka ji abinci a gyare ko batta nan faka ce ta zo kana bukata kurin ka ci kai gaba aw ma malakatun mafatihahu ko abinda ka mallaki kenan galan gidan abincin gidan da mana kana tasarrufi a cikin gidan kamar gidan kudu abinci an gyara ko da bai zo ba kana ci irin an wako gidan dakin na masu hali misali gidan baki misali ga akwai mai gaji ne a gidan za ka abinci na baki misali ko da alaji bai nan yana iya ci ne mai yunwa yan uwa a kore shi wanda kuma nan yi shi ne eh yanda kuma yi shi yan uwa nan yau ne magana nuhu da wani nuhu dokoki ne wannan wani abu na shari'a ta shari'anta yan uwa abin niyya a nan waɗannan da aka jiyo bari mutum bai dama ce an kaci kai laifi ko maroci ne maroci ne kurum kana da haƙƙi naka baka ci kurum eh yin jira cikin shi ne mai laifin kai baka laifin goyi ba kuma za a mai zargin maruci ne Allah ba da dama in ci a gidanka kurin haka ne kurin wasu na ce a to a yawan san ba uzun tun ba uzun ce min sa kakanin su ma'amma bai wa gidan wadda sun ba uzun shi wadda a ce hira uzun shi bai gidan kowa wadda uzun ba wani ne ba wani magana hira uzun a ka'ida kurin kana da haƙƙi a ka'ida kana da haƙƙi a wani wuraren an kaci kuma kai lagi ba shi kuma bai kamata bai faɗa da kamata bai hada ce da kaci ba ka ba shi ɗan kuwa akwai maganar cewa wannan kuma dama ai muna maganar ƙayyar da shara yanzu ka je gidan mutum da matar shi haku da rigima da matar shi don wanka ne akwai da a shara a bakar dama daman an san gidan wanka ƙananka baka dama ka shiga ka yi ta amma akwai yara ba kudin shi akwai maramanta ke nan kuna dama da zai tafi yara ku kwamo abincin ci eh haka ne ka ji gani na wakon da bayyana akwai akwai ɗan yan wan kudin shi ko a maramanta ba da ba da ka shiga ka ce a kama abinci ka ci ba bai na kama ni ga ku ta zai mutu kama ci kurum eh kun ba ra shi ne kada kenan na ji gina abokina na sallama wani bayyana duk da mu yawa cikin kasa abinci kuna bukata abinci ku gaya mun a hudu mun fala guda ce haka da abu haka abin yake haka doka take kuna hudu maka cikin kuma kuma ba kamata ba dare ba eh hidin maroci ne kuma eh kana dama a hudu abinci in ci in gaba wai wani ya zo kuce wani ya zo kuce nan an samu tarbiyya ce kenan kaka samu damuwa aboki da aboki ne eh gidanka ne na zo baka nan ina dama in ci baka ka bata rai ba shi da na Allah ya ga maka dama gare shi wa kaka bata rai kaka kake fada eh kake fada kake fada to nan ya Allah ce laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw nan kuma wani magana ta gaba akwai sun samu irin wannan kyamar ganin cin abinci kai daya sai ka da muni kamar rowa ce abinci kai daya kamar ko rowa sai kana buƙatar wuce abinci sai kici sai an samu na biyu ko ku tsare Allah ce babu laifi abinci ka ci ku ci ko cikin jama'a ko ku ci kai kadai Allah ba laifi a wajenka duk da kama ka ci abinci ko kai daya ko da jama'a ba sai ya zo ba ya kowa zo ba tare duk da ci abinci tare da albarka amma iya mutum ya kama iya jini wani bai zo ba za ta iya zo ka gani magana ce Allah ce babu laifi an ta'kulu jami'an aw ci tare da jama'a aw ta koko daban-daban fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum idan kuka shiga gidaje fasallimu ala anfusikum ku yi sallama a karan kanku na menene gidajen da gairin sun bambam da magarin sakuna ko da kuma fiye mata tambayoyi da kan akan kenan kai shiga gida babu kowa kawai ba kowa baka salama a kai salamu assalamu alaina wa ala ibadillah salih shi ne salama za ka yi assalamu alaina wa ala ibadillah salih haka za ko da gidan ba kowa kuma a can bayan yi magana gari masu kuna gari da ba kowa an kai shi maka sallama can cewa ba gida bane ba ko can ce daji an shi daji ne daji ne ka sallama a yi magana gida shanci na gida kenan a cikin ana aiki a cikin gida in shanci na gida na gini gida na gida na gina ko gida yake kwaro ko ba kowa ciki Allah ta kuyi sallama kuma wannan Allah ce ta yi wannan ta yi tafi da layi mubarakata tayyiba ta yi ya ce wace sallama ce mai albarka kyakkyawa kai Allah ya yi irin wannan sallama a gida ko da kaɗai ne yan abin da ke bambanci da gidanka kawai zamanin ya zai sallama a gidana akwai bambancin sallama da istizar ko ina shi sallama ko gidanka ne uzuri ne baka da nema in shiga amma sallama assalamu alaikum ko a gidanka za ka yi ta ko ba kowa wanda kuma da gidanka hada da mutane na na magana gidan da ba kowa ne wa a ta kai sallama Allah ta kai sallama fa sallama ala musu balle kuma gidan da mutum kenan ko da gidanka ne za ka yi sallama uzuri ne ba ce baka nema dan kana da haƙƙi ka shiga gidanka ba uzuri amma sallama kuma iya cin hanci abinda mutum ke samun kariya a wajen Allah shiga gida da sallama kana samun cikin amincin Allah iya da kyau ko gidanka ne kai sallama wajen shiga gida ya ce ka dalika yi bayanin lahalukun ayat la'allakun ta'aƙilun da kuma haka wani dalla-dalla haka ɗauke bayanin ayoyin shi daki-daki don ku zama to masu hankali allah sama cikin hankali ci gaba
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم
nan bayan wa cikin ladabi ne da Allah ke karantar da mu na tsarin zamantakewa ta al'umma bayan na gida nan kuma na wajen haɗuwa tare da al'umma ta ladabin gida ne nan kuma majalisun shawara wajen tattauna da jama'a ana- ana haɗe ya za Allah ce inna mana mu'minun waɗanda suke masu imani da kirki Allah ka tsayawa da su allazina amanu billahi wa rasuli wani sun yi imani da Allah sun yi imani da manzo na Allah kuma daga cikin wani abun kwarai da Allah ya yi ba nasu ya amince wani abu daga cikin aikinsu ya ce wa'i da kanu ma'awa ala amalin jami in suna tare da manzan Allah salasalama cikin wani al'amari da ya haɗa jama'a na kowa da kowa ana tare halin waɗannan masu imani lam ya zahabu hatta ya sta'ajinu ba sa tahiya haka an zaɓa hukunci ya huda ce ya ta yi shi kunan a hesunan uzunin shi hesunan uzunin manzan Allah sun za ta yasa wurin sallar salama ya ce ina rabin sta'azanuk ina rabin sta'azanunak ula'ar za a yi billah wa rasuli wa'inda na rabin sta'azanunak wa'inda wa'inda ma wanda suke neman uzuni a wajenka in za su tashi ula'ika ladina yu'minuna billahi wa rasuli su ne Allah ma yabo shaida su ne masu imani da Allah da manzo na Allah da masu imanin gaskiya nan kenan wannan menene a hili tsarin zamantakewa ko san zama na sanan zamani balle zaman shawara ko na inda mutum irin wannan kullum ɗaya ce ne wata can sai ga shi wani ya wata can sai ya- wa zaman sai ya lalace ko wani wata ya bai lalace an babu tsari haka kurin kowa zo ba tsari wani mutum nan da kawo ta shi wani ga alama iya wajen tsari ne ya wuya ya sanar kaza ya mai gaban kaja shi ne ya bi ka haka a haka dangane kowa su da zuwa ki na zama lalace shi yasa ba a san haka nan ladabi ana neman uzuri to sai Allah ya ce manzon sallallahu alaihi wasallam فاستأذنوك فاستأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه إذا سن يمؤذنك zan je ne kaza hudu wani uzurin shi to idan suka nemi uzurin a wajenka fa'adar liman shi ita minu ka ba da uzuri ga wanda ka so wani mai ana zaman shawara shi shugaban zama iyawa kai da kai ne mara ka iya bukatar ka ku iya bukatar a wannan magana a gabanka zaman ka da muhimmanci yake aka ka tai tsaya iya ku abin zai zo ma gaba kar ka zo ma bana ta zo ha kenan in ya rai ga shugaba in ya ga muhimmancin zaman ka zai yi yace kaka tai iya dama tsira kaka tai ya hakuri ka tsaya eh idan sun nemi uzunin ka fa azan liman shi ta minu ka ba da uzuni ga wanda ka so kenan wani kuma ka hana shi in baka bata ba ni za ka ce wasu tagafir lahumullah ka roƙa musu gafara ta Allah ko kurakure hatta abu da jama'a ana so kai zai ka take ka to ko da uzurin ya zo da haka ma dai dan gina akwai da kasa da wani abu da zai ka dare kai ka taba yi da kai ba za a ce Allah ce haka nan ka roƙa musu gafara ta Allah haka nan duk da suna uzurin a roƙa musu gafara ta Allah wannan abu ne na aka ce na ladabi na zamantakewa yace wasu takardun ka roƙa musu gafara ta Allah inna Allah gafurur rahim Allah shi kuma dama mai gafara ne mai jin kai ne Allah ka ci kanmu ina ga ne kamata mu tsaya Allah kan ka san insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته